domin shiga ciki mun karanta safha kusan biyu za mu tashi inda malam yake cewa wa man ta'allaqat himmatuhu bi mat'amin wannan can mun ji ijabiyat ne daga salbiyat din na jam'ul himma abubuwan da za su taimake ka gurin tattara zuciya ka sune wancan abubuwan guda uku wanda mun ce a haddato su ba ku zo da wuri ba sati mai zuwa za a kawo su yau kuma ga wasu baitukan nan za mu ji duka aje a haddato su an gane ko to yanzu ga salbiyatu din abubuwan da ke hana mutum neman ilimi wa man ta'allaqat himmatuhu bi mat'am a'udhu billahi duk wanda himmar shi ta ɗarfu tara ta yi ga abinci burin shi tukunya ta sauka shi dai burin shi ya ji haƙoran shi na dan na tauna ƙashi ko yana cin wani abu shi abin da ya fi ƙauna a rayuwar shi ya ga an zuba abinci au malbasin ko sutura burin shi ya sabon ɗinki ya wanki ya guga abin da ya tasa a gaban shi kenan au ma'kalin ko wani abinci mafa'am sai ya zama abinci da aka ɗauke shi kut makal kuma duk abin da yake na ci ne da na kwaɗayi da na sauransu au mashrabin ko wanda zuciyar shi ta ta'allaku da abin sha ruwan da zai sha ji mashrub mana kar ya wuce haddin lalura ai akwai abinci daruri ne na rayuwa bacci daruri ne na rayuwa ruwan sha sutura daruri ne na rayuwa to amma kar abin ya wuce haddin lalura ya zama ka maida shi rayuwarka gabaki ɗaya kamar dan shi aka halice ka kar ka maida rayuwarka kamar an halice ka dan ka ci ka sha dan me aka halice mu dan mu bauta ma Allah ma khalaqatul jinna wal insa illa illa liya'budu ba ce illa liyatanafasu fil akli ba aw fi shurbi aw fil ma'kal wal mashrabi wal mankahi wal wal wal don ka bauta ma Allah me zai taimake ka gurin bautar Allah ilimi to da ka ilimin nan shi yafi kamata ka bashi muhimmanci kuma shi kanshi ibada aw mashrab aw lam yashamma ra'ihat al-ilmi to wannan mutumin bai ma sinsimi kanshin ilimi ba ana cewa shamma yashummu ana cewa shamma yashammu lam yashamma ra'ihat al-ilmi bai shinshini kanshin ilimi ba kwata-kwata hancin shi ya dode baya jin kanshin ilimi inda ya zama ina tu ina ruwa ina burin shi ya ci ya sha ya kwanta ya bacci dan suna cewa man akala kathiran shariba kathira wa man shariba kathiran nama kathira wa man nama kathiran khasira kathira eh duk wanda ya ci da yawa zai sha da yawa in ya sha da yawa jiki zai mutu sai bacci wanda yayi bacci da yawa zai yi asara mai yawa ko a ce fatahul khairul kathir alheri mai yawa zai kubce mishi mai iya magana ce wa'alam bi annal ilma laysa yanaluhu man hammuhu fi mat'amin aw malbasi fahris litablugha fihi hadhan wafira wahjur lahu tibal manami wa ghallisi wa'alam kasani bi annal ilma laysa yanaluhu man hammuhu fi mat'amin aw malbasi duk mutumin da ya kasance himmar shi kololuwanta ta kasance akan me zan ci me zan sa a suturar jikina to ba zai samu ilimi ba ci abin da ya samu sanya abin da ya samu shine amma kar ya zama himmar ka gurin kokarin samun abin da zaka ci mai daɗi ko da zaka yi asarar ilimi da alkhairi mai yawa himmar ka samun abin da zaka sa na sutura a jikinka ko da a ce zaka yi asarar ilimi da alkhairi mai yawa to wannan ba shi ba ilimi ba su haɗa hanya ba ba zai samu ilimi ba nan kamar ya yanke baitin daga can cikin diwanin shafi'i yace illa akhu ilmi alladhi yu'na bihi fi halatayhi 'ariyan aw muktasi me samun ilimi yace sai dai dan uwa dalibin ilimi wanda yake da kwadayin neman ilimi yake da damuwa akan ilimin fi halatayhi a cikin halin shi guda biyu 'ariyan aw muktasi ko tsirara ko da tufafi sai yayi karatu ba ya fito zigidir ba ko ganye ne ya sa ya rufe jikin shi ya je ya yi karatu ko bargo ne ya lullaba haka nan ya je ya yi karatu a ba zai ce yau kayana ba su bushe ba gaskiya ban yi gugawa ba zan je makaranta gusu gusu ba a wannan ba ɗalibi ba illa akhu ilmi alladhi yu'na bihi fi halatayhi ariyan aw muhtasi sai ya ce fahris kai kwadai litablugha fihi haddan wafira dan ka samu litabluga yani litaktasiba ko ko litaksi ba dan ka samu hazban wafiran kaso cikakke fihi a cikin ilimi din nan wahjur lahu tibal manami wa khallisi ka kaurace mawa ka kaurace wannan lamul lamul ta'lil ce wahjur lahu wahjur li ajalihi tibal manami wa khallisi wahjur tibal manam ka kaurace ma gurin bacci mai dadi wa khallisi kuma ka raya ka kaurace ma gurin bacci mai daɗi da daddare kakai bacci da yawa kenan ko sannan karka ce to wurin kwanta da safe an tabbaci wa ghallisi kuma tunda duhu duhun dare hasken asubahi bai rinjaye duhun dare ba kuma ka ci gaba da neman ilimi shine ghalas lokacin duhun dare bai gama fita ba dan duku duku ana kiran shi duku duku da Hausa lokacin duku duku kuma ka dukufa kai karatu ga yi can baka yi wani baccin kirki ba nan ka saba ma kwakwalwarka haka wani chatin yake yi ya saba kwakwalwar tashi ta saba da baccin awa ɗaya da rabi ko awa ɗaya a yi a da daddare kuma da asuba ya ɗora yana whatsapp yana facebook yana kaza yana kaza to kai da kake neman lahiran ka ba kai yafi kamata ka sha wannan wahalar ba ai dole sai ka sha wahala zaka samu ilimi bi qadari al-kaddi tuktasabu al-ma'ali wa man talaba al-ula sahira al-layali ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي da gurgudan wahala kake samun daukaka duk wanda yake son daukaka sai ya horar da dararan shi wannan sai ya hana idan shi bacci da daddare yace wa man ramal ula min ghairi kallin duk wanda yake so ya samu daukaka ba tare da ya sha wahala ba sai ce adaa al umra fi talab al maali muhali zai bata rayuwar shi gurin neman abin da ba zai yiwu ba cutar da kanshi kawai yake yace ana neman ilimi kuma kana bacci da daddare yaghusul bahra man talaba al-la'ad me neman gwalagwale fa sai yayi nutsu kasar ruwa ko ya mutu ko kifi ya haɗe shi dan ya samu gol din da zai kare a duniya ina ga kai da kake neman ilimi wanda ba zai taba karewa ba duniya da lahira alkhairin shi an gane ma'anar baitin ko wahjur lahu tibal manam ka kaurace domin ilimin nan shine muka ce lamu ta'alil ce ka kaurace domin ilimin nan me zaka kaurace ma wa tibal manam gurin bacci mai dadi wa ghallisi kuma ka ainihin lokaci na farkon safiya kuma ka rayu ka kai bacci a lokacin ka ci gaba da neman ilimi ci gaba da neman ilimi duk dan Allah ya baka arziki ba a ce karkace ba amma kar neman arzikin ma'ana ya raba ka da neman ilimi in Allah ya baka shi wannan falala ce ta ubangiji kuma jarabawa ce wani bulukun bi sharri wal khairi fitna sai da aka jarabce ka da talauci ibada kake gurin hakuri wannan da aka jarabce shi da wadata ibada yake in ya gode ma Allah cikin wannan wadata kuma kowanne zai iya gode ma Allah zai iya saba ma Allah sai ce wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi i'tibara hala man hali man sabaqa wa ta'arrufa himamil qaumil madiyin al madiyin wa inna mimma yu'lil himma lalle na daga cikin abin da ke daukaka himma wa yasmu bin nafsi ya cicciba rai zuwa kololuwan sama an ce sama ma'ana irtafa abin da zai daukaka zuciya ya daukaka ran mutum gurin neman ilimi ya zamanto yana da himma aliya da al'azm annafiz yana da yankakkiyar azama akan neman ilimi to i'tibara hala man sabaq lura da halin waɗanda suka gabata ya lura da halin magabata akan neman ilimi wa ta'arrufa himamil qaumi da kuma kokarin sanin himman magabata al-madin himman al-ummu al-madina wanda suka wuce sanin himman sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'i na gurin neman ilimi har akwai wanda suka shafi tsarin su akan yawon neman hadisi akwai wanda suka cinye kifi danye ana tafe tafiya ake a hanya za a je gurin karatu ga kifi lokacin da za a tsaya a gasa shi suka ga bata lokaci kifin nan mu tsaya a hamida dai mun dan kara gaba sai a ce sai abdurrahman ibnu mahdi ana tafi ana tafi ana tafi kai ya ce wai ina zuwa in mun ci kifin nan ɗanye mutuwa za mu ya ce a ce mu cinye kayan ɗanye suka cinye shi fa abu abdullahi ahmad ibn hanbal rahimahullah imam ahli sunna kana wa huwa fi siba ya kasance lokacin yana shekarun kuruciya rubbama arada al-khuruj qabla al-fajr ila hilaq shuyukh wani lokacin yakan so tun kafin alfijir ya fito zai tafi masallaci gurin halkar wato ainihin karatu don kamar masallacin nan sai a samu halaka kamar biyar can kusurwa can can goma ma ya iya samu sai dai yake bai da girma sosai can tankama tankaman masallatai to kuma akwai hilaf din ko da yaushe masallacin a raye yake wani karfe kaza wani karfe kaza din da to har kafin asuba ma akwai wanda yake karantarwa sannan Muhammad yana so ya fita dan da ba a karatun ai ba zai ce ya fita ba ko halakashi lakashiyukh fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi maman shi sai ta kamo tufafin shi ta riko rigar shi yaro ne karami تقول وتقول رحمة به سورة توسعين شي سيتتي حتى يؤذن الناس أو يصبحوا كبري من هر أكرا سلك وهر سافيا تواي متاني سفتو تن ينزو ذاك تفكرات تنا دللاشن شي daga himma aliya tun yana karami amma ita ka dasa mushi fa wannan himma ita ke mai karatu gurin ta ya sauke alqur'ani mai girma wa qara al-khatib al-baghdadi rahimahullahu sahih al-bukhari kullahu ala isma'il al-hirri fi thalathati majalis a zama uku majalisi uku khatibul baghdadi ya sauke sayyid bukhari gurin malamin shi isma'ilul sharri yanzu kama kama zama dubu kila yanzu ba ga bakai rabi ba sayyid bukhari to a zama uku ya sauke shi ithnani minha fi laylatayn min waqti salati al-maghrib ila salati al-fajr zama biyu da akai a darare ne guda biyu akai wannan zaman tun daga sallar magriba ake ta karatu har asuba ba bacci ta karatu ai ba kullum bane ake raya daren wata ran kawai ka ce yau ba zan yi bacci ba lipton ne zaka sha shayi ne zaka daura wani ne ta karatu amma kalau wannan a ce kai da wani in kai kadai ne bacci daukan ka zai wal yawm thalith yini na uku min dahwatin nahari daga hantsi lokacin farkon yini ila salatul maghribi har zuwa sallar maghriba ake ta karatu daga nan kuma da yake ranar karshe ne aski in yazo goshi ya fi zafi ko wa min al maghribi ila tulwil fajr sai da aka ƙara kwana kuma daga maghriban sai aka dasa sai to bari mu ƙara shi har zuwa fitowar alfijir ya sauke sai al-bukhari sai 700 kusan shida da wani abu qala az-zahabi fi tarikh al-islam الإمام الذهبي cikin tarihul islami wa ma yudiri kama mazhabi zabin da ibn hajar ya sha ruwan zamzam da niyyar Allah ya bashi ilimin da ya ba imam zahabi da kanshi sai ya ce wa hadha shay'un la a'lamu ahadan fi zamanina yastati'u so wannan abin da su khatib al-baghdadi suka yi ko a zamanin nan namu yace ban san wanda zai iya yin shi ba a zamanin su shekara kusan 800 da ta wuce kenan سي الإمام العصيمي رحمه الله ورحمنا جميعا يعني حفظه الله سيتي رحم الله أبا عبد الله كيف لو رأى همم أهل هذا الزمان ماذا يقول سي الله يجب أبو عبد الله الذهبي da rahama ko kuma kala wannan abu ne na tausi har ya tausaya ma zahabi dai wannan magana Allah sarki imamu zahabi ina ma da a ce ya san himman mutanen zamanin nan na'am na samu mu kai babin nan ko yace to da ya san himman mutanen zamanin nan me zai ce to su ma su usaimi da sun san himman mu me za su ce ya gaba da gabanta ne wai aljaniya ta kauta mala yace wa kana abu muhammad ibn tabban aw ibn at-tabban aw at-taban awwal ibtida'ihi yadrusu al-layla kullahu farkon fara karatun wannan bawan Allah da daddare duka karatu yake fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu an alqira'ati bil-layl maman shi tana hana shi tana wato ainihin hana shi yin karatu tana tausaya mishi tana hana shi yin karatu da daddare kai yanzu ana tura ka makaranta kana shan kwana shi maman ne yake ce mai wani karatun ya yawa haka a kwanta dan Allah fakana ya'khudhu al-misbaha wa yaj'aluhu tahta al-jafna sai ya kasance sai ya dauki fitilar da yake ayin ta hango fitilar ne a daki sai ta gane karatu yake sai ya dauki fitilar sai ya sa ta cikin bokeki cikin tukku haka aljafna shi ce shay'un min al'aniyati al'azima wani abu ne na masaki babba wanda a ce bokeki ko baho ko wani drum haka sai ya boye ba zai kashe ba saboda kila ba ma shi da ashanar da zai kunna haka sai dai ya boye hasken in ya sa a ƙasa sai ya kifa bokiti ko wata roba haka in ta leko ba ta gaska mai ta ce ai bacci waya ga yan maka haka suke cewa da amma ka isa ka ce ka ki kwanciya bacci ya dauke yana can yawa an gane ai wa ya tazaharu bin nawmi sai ya nuna kamar bacci yake tazahara ba bayyana abu ba kai kamar ka bayyana wani abu sai aka ce tazahara alhamaqata ya nuna kamar shi wawa ne amma ba wawan bane yana yana muku kallon kuna mai kallon akuya yana muku kallon dusaki ne fa idza raqadat idan tayi bacci akhraj akhraj al-misbah wa aqbala ala al-dars sai ya fuddo fitila ya ci gaba da karatun shi masu himma kenan ga sai dai a ce maka da Allah ka shawayen nan ka shatilan nan ka kwanta ko ba a ce rufa littafi ba yaushe littafin ya zanka wa qad ra'aytu fi ba'd al-majmu'at al-khattiyya kuma wannan bayan mu karanta kai mai raha ba fa dan mai aiki ne ko labaran su fir'auna da waye da Allah yake ba mu cewa ya mai faqsisil qasas la'allahum yatafakkarun dan kai tunani an baka labarin annabi Musa dan kai koyi da shi an baka labarin fir'auna dan ka kiyaye halin shi to haka duk wani labari da za a baka ana so ka dau ibra ne a ciki kai ma ka dan gwada ko dai ba za ka iya yanda suka yi ba fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falah kuma ina sha ina sha mai mai kai hada da addu'a sai da addu'a dan mun yi nisa dan mun yi nisa sai ce wa qad ra'aytu fi ba'd al majmu'at al khafiyyah fi maktabati an najdiyya khassa haqiqa na gani a cikin tarin wasu littattafai na rubutun hannu wasu akwai littattafan da har yanzu ba a buga su ba suna nan a rubutun hannu da malamai suka yi to so da himma ta mutanen da duk wanda aka malamin nan da ya mutu an san maktaba shi sai a shiga rubuce rubucen da ya sai a tattara sai a kai maktaba amma sai a je sai a tanada a can maktaba amma ko dama gidan sarki ake yin ta ko babban masallacin juma'a na gari wanda gurin da yana da kulawa ta musamman to da haka malam ya ce cikin binciken shi don kun san bahasa ne shi Usaini cikin kwakwale kwakwalen shi yace na gani cikin tarin wasu rubuce rubuce da aka rubuta da hannu fi maktabatin najadiyya a cikin maktaba ta Najd can yankin Saudiya khassa ta maktaba ce khassa a Najd mimma yunsabu ila Abdurrahman bin bin Hassan al-Sheikh baituka ne da ake jingina su zuwa ga al-Sheikh shi yayi sahib Fathul Majid wanda ya rubuta Fathul Majid sharhin kitabut tauhid kaulahu rahimahullah domin shi adibi ne shi lugawi ne adibi ne kuma malamin aqida ne yace shammir ila talabil ulumi zuyula wanhab lidhalika bukratan wa asila wasil as-su'ala wa kun hudita mubahithan فالعيب عندي أن تكون جهولا يتشمر إلى طلب العلوم ذيولا كذاكي دمزي قرن يمن إلي فسر معنوية كينا كجاجرتي ka zage damtse gurin neman ilimi aka ce shan mara kwarewa kamar kai haka duk wanda kaga yayi haka me zai yi yayi shirin wani kokari ko zai yi dambe ko zai dau wasu kaya masu nauyi ma'ana da gaske yake gane ku to an ce zailu karshen tufafi hannun riga kafar wando duka sun shiga cikin zail ya tattare riga ya nade wando ya nade hannun riga to shine ma'ana kayi kokari ka jajirce kayi da gaske a gurin neman ilimi wanhad lidhalika bukratan wa asila ka yunkura gurin wannan karatun safiya da marece ce kai karatun ka sati sati ne safiya da marece kana karatu wasil su'ala wa kun hudita mubahida ka yawaita tambaya wasil su'al kai tambaya ka kara kai ta yin tambaya akan abin da baka sani ba wa kun hudita mubahitan ka kasance wa kun mubahitan ka kasance mai yawan bincike da abokanan karatu don mubahid mufa'ala ne kai da wani ne kuke aikin ka binciko kaza ya binciko kaza ku yi bincike keniya ma'ana hudita nan addu'a ne Allah ya shiryatar da kai ka zama mai yawan bincike da abokanan karatu fal aibu indi an takuna jahula matsala a guri na shine ka kasance jahil matsala kenan baka da wata matsala ba sai ka zama jahil a guri na baka da wata matsala in kana da ilimi amma ka zama jahili ka zama mai matsala mai aibu fa kun rajulan mala yace ka kasance mutum ne wanda rijluhu ala thara thabita kafar shi daya tana tabbace a saman kasa wa hamatu wa hamatu himmatihi fawqa surayya samiqa amma kololuwar himmar shi tana can saman tauraron surayya a can sama samiqa ma'ana murtafi'a kololuwa an ce hamma zirwatun abu hamatul insani fuskar shi saboda shine kololuwan abin da kake gani to ya zama to kololuwar himmaka tana saman surayya samika wala takun shabbal badani ashiyabal himmati to yau yanda za a yi kuma sala an yi sallah mu ƙara sanin gudu kare wancan hula ya kai mu safiya ko wa'incan bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah bayan ya kawo wa'incan baitukan sai ke cewa faqur rajulan rijluhu ala thara thabita mun yi shi wala takun shabbal badani ashyabal himmati karka zama matashi ne a jikinka dan 25 20 18 shekara 30 matashi ne kai amma kuma ashyabal himmati amma kan a himmaka kai tsoho ne a jikinka kai yaro ne a kuma a himmaka kai tsoho ne a gane kuwa jikinka na 'yan shekara 25 amma himmaka ta 'yan shekara 80 tashi da kyar zama da kyar kaza da kyar ba ka gani sosai tunda ba ka budewa ka yi karatun shi ne abin da yake nufi zama mai himma da gaske fa inna himmatas sadiqi la tashib domin kai himmar wanda yake yi da gaske fa bata tsufa ba ga gurin neman kuɗi ba da tsofaffi ake gwagwarmaya ko haka ba to gurin neman ilimi ko da in dai ka saba da shi ka ɗauke shi da muhimmanci ko ka tsufa da kai za a yi karatu to kar ka zama kuma akasin haka kai yanzu kana yaran ka karami amma kuma himmar tsoho gare ka a gurin neman ilimi ba ka iya karatu tunda tsohon ba mai himma karatun yake to ina ga kai da kake mata shiga misali kana abul wafa ibnu aqil wannan aya ne a duniya abul abul wafa ibnu aqil ba ibnu aqil mai sharhin alfiya ba mai sharhin alfiya sunan shi abdullahi ibn abdurrahman ibn aqil ba shi ba wannan abul wafa ali ibn aqil ibn muhammad ibn aqil al-baghdadi al-hanbali al-zafari صاحب الفنون علي ابن عقيل ابن محمد ابن عقيل علي ابن عقيل ابن محمد ابن عقيل علي ابن عقيل ابن محمد ابن عقيل البغدادي الحنبلي الظفري ما أبو تلتاف الفنون babu wani littafi a addini da aka rubuta da ya kai wannan littafin girma mujalladi 800 mujalladi ɗaya biyu goma ɗari ɗari biyu ɗari takwas eh maka gwari gwari mujalladi ɗari takwas ne littafi haka malamai suka ambata su alimamu zahabi imamu zahabi ya ce shi ya ga wanda ya ga mujalladi na sama da ɗari hudu an tabbatar da littafin ne da gangan ƙarshe mujalladi ɗaya ya koma kuma a ƙasar faransa aka same shi funun tafsiri tauhidi hadithi aqida lugha adab komi bangarori na ilimin shari'a ya zuba cikin littafi babban malami ne duk da an ruwaito cewa yayi yayi aqida ta itizal amma kuma ya tuba an ruwaito tuba shi kuma ya tuba daga aqida ta mu'tazilawa ya dawo aqida ta ainihin wato ahlus sunna wal jamaa ibnu aqil to ya kasance malam ya ce ahadu azkiya il'alam min fuqaha hanabila kana iya zuwa ka ƙara bahasi a kan shi akwai abubuwa da yawa a dunkule sai ce yana ɗaya daga cikin azkiya na duniya mutane masu hazaƙa ba wai zancen ilimi kaɗai ba yana da kaifin hankali hatta ɓangaren likitanci yana da littafi babba akan abin da ya shafi likitanci wanda shi kanshi littafin da ya yi kan aduwiya ban manta ba ya kai mujallaji kusan tamanin akan magunguna cuta da maganinta da sauransu shi yasa muka ce maka aya ne ayatun ne fil alam daga cikin wato ainihin wa fi kulli shay'in lahu ayatun ko tadullu ala annahu wahidun to ibnu aqil abul wafa yana cikin manyan alamomi a cikin halitta ta dan adam da ke nuna maka kudura Allah subhanahu wataala to ibnu aqil yana ɗaya daga cikin azkiya'ul alam min fuqaha'il hanabila yana cikin masana fiqh a mazhabata al-imam ahmad ibn hanbal yunshidu wa huwa fi thamina fi 80 wa huwa fi 80 ya kasance yana rera wani waƙe lokacin yana dan shekara 80 yake cewa ma sha ba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami وإنما اعتاض شعري غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم yace ma sha ba azumi ina dan shekara nawa yawa a rike ba talatin ba tamanin ya ce ma sha ba azmi azamata ba ta tsufa ba wala hazmi hakan nan hazmata yi na da gaske an ce hazim wanda yake yin abu da gaske ba kwane-kwane ba wasa ba sakaci ba gazawa shine hazim alhazmu kenan hazmata yi na da gaske bai tsufa ba wala khuluqi halayya na ba su tsufa ba halaye na na kware ba su tsufa ba wala wala'i wala dini wala karon wala'i na goyon baya na bai tsufa ba na san wa ya kamata in so na san wa ya kamata in jibinta ya san alwala'u wal bara'u ko ka so mutumin kirki mai san Allah ka ke mutumin banza mai kin Allah to wala'i na bai tsufa ba wala dini addini na bai tsufa ba ban fasa ibada ba wala karami mutunci na da kyautata da alheri na basu tsufa ba duk babbani na da furfura ina dan tamanin har yanzu ina nan yake ne sai ce wa inna ma'ta da sha'ri ghayra sibghati kadai gashi na ne yayi aran launin da ba nashi ba wato tunda himma ta sabuwa ce ya kamata gashi na ya tsaya baki kirin amma sai ya je ya aro launin fari shi shigi yayi amma ni dai ina nan a yanda nake i'tada daga al'iwad aro ko kuma musaya gashi na ne yayin mucanjan launin da ba na shi ba wa shaibu fi sha'ri ghairu shaibi fil himam yace furfura a gashi ba dai take da furfura a himma ba wato tsufan launi da tsufan fatar jiki ba shine tsufar himma ba ku bar ganin ina dan 40 ko ina dan 80 ina da himma ta yara kananu ko yaran ma ba su shafawa an gane ai bayanin ko ka sama kanka cewa ba ranar da zaka bar karatu Imam Ahmad yana dabda rasuwa kuma ko bai ya kusa dai 80 din haka ko 70 da wani abu ban manta aka ganshi da alƙalami da tawada da abun nan da takaddu kace ina zuwa yace zan tafi neman karatu kace a'udhu billahi akramaka a wannan shekarar naka duk ilimin ka kuma a ce zaka tafi neman karatu sai ce amma muna neman ilimi ne min al-mahdi ila al-lahadi tun daga tsimban goyo har zuwa mutuwa har a samu a kabari abu ne kana karanta ulul himma littafin da Muhammad bin Isma'il al-Muqaddam ya rubuta ulul himma mujalladi ɗaya ne amma ta bakin na aga da sa akwai buguwa malam zaka ga abubuwa zaka ga ajabun ujab a ciki akwai wanda su ma yake yana farfadowa zai ji ana tattauna matsalar ilimi yace an yi komai alƙalami ba shi da lafiya yana suma yana farfado amma kai yanzu lafiya ka kalau za ka iya zabgawa da gudu kai tsalle ka duro yadda kake so kuma ba ka da himma a gurin karatu da an ce inda alhamdulillah ya ji basu ya kama ka to akwai matsala a kamata mu canza shiri na littafin ya zamanto mana wata fitila ya zamanto mana wani ma'auni ya kuma salam ya zama mana wani wato ainihin jagora gurin tsabtace zuciyarmu akan neman ilimi kar mu yaudari kanmu ilimin nan ne muke nema to daga da gaske za mu zage mu zage damtse mu jajirce mu hakura da sauran jin daɗin duniya ba ce karka ji daɗi ba wabta fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kar kuma neman duniyan ya mantar da kai Allah haka mu dage mu jajirce mu nemi mu nemi ilimin nan da gaskiya mu cuce kanmu Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta